الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka shi gaba da yi wa kafirai kana iya kiransa gori kana iya kiransa wato ƙara tsoratarwa da ƙara gwalewa da yi musu ba'a da ƙara kushewa cewa dai abin da zai ƙara ba su haushi da cinkisewa wanda mun bayyana abubuwa kamar guda hudu waɗanda allah ta'ala ya yi musu wato yakan zama cin abin ne ana bi da lalama ana cewa ka, ka musulunta ka yi imani ana nuna maka hujjoji hujjoji to har dai abin ya kawo to shikenan kuma sai a kure ka ce to kuma to ba a yi ma kaza ba a yi ma kaza ba har kuma sai a a bayyana wa ma kafirai irin ni'imar da aka yi wa mummai don su ji su ƙara jin da haushi su ƙara cizon yatsa to shine dacen abu na ɗaya shine alam na ji'al arda kifata ahaya an wa amwata ba mu sanya ƙasa ba ne ta zama wato mai tarowa matattu ko rayayyu da matattu akwai wanda yake a cikinku ko kuka taɓa jin wanda yake yin haka wato wani abu ne wanda za a ƙure su sannan kuma ala ce waje allah fi harawa sai sha mu ne muka sanya rawa sai wa duduwar wasu masu tsayi suka zama suka rike kasa ta dai ba ta irin da ba ta rika wato jujuya wannan ba na kuma uku wa asa aina kuma an farta muka sha yayi da ruwa mai daɗi akwai wani wanda yi muku wannan amma ko duk da wannan a ce wai kuma sannan na ce ku bauta mun na ce ku yi imani da ni in ce ga manzanni nan ku gaskata shi amma ku ki na hudu kuma shine wanda ya kasance na hudu wanda shine yanzu zamu ko ina cin damun bai na hudu ko to a sai mu je kan na biyar kenan wanne ne na na ci da kwato akwai wancan ko alam na kallukun ne wancan mimma imahin shine wancan zai zama kila zai zama kama ce na uku alam da ja'ala da ke fata a yau mu'amata kuma sannan waje an na fi har wasu shami ko to sai kuma abubuwa guda biyar din wato nau'i na tsoratarwa wanda Allah ta'ala yau kafirai nau'i na biyar shine in tsaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun wato ku tafi ku gaggawa zuwa abin da kuka kasance kuke karyatawa na azabar lahira wanda kuke karyatawa a duniya kuce ai ba za a yi azaba ba a lahira ta yau ga lahirar kuma ga azaba dole za ku tafi zuwa gare ta wannan abu ne wato na tsoratarwa a gaya musu za su tafi wajen azabar da suke karyatawa shi ma wannan wani abu ne wato na tsoratarwa aka ce kazantu jahannam masu tsaron wutar jahannama irin su maliku su za su gaya musu haka in taliku ila zillin zi salasi shu'ab ku tafi zuwa wata inuwa mai rassa guda uku to jin cewa an ce da su inuwa sai sai su muna ko to nan ko ba inuwa ba ce da ba inuwa gaske ba ce hayaki ne kawai hayaki ne Eh, zi salatin shu'ab wato idan ka hura wuta in ka hura wuta ko yanzu in ka hura wuta ta kama falfalfal in sai sama za ga ta rabu uku harshenta to wannan shine nan ga wuta ta rabu uku harshenta kuma ga hayaki sama to wannan shine inuwar zai salatin shu'ab to an ce da su inuwa kaga za su yi kwaɗayi ko to sai kasance inuwa wata irin inuwa ce la zalilu ba ta da sanyi ba za ta iya wato ba za ta sa ka ji sanyi ba irin na inuwa ba kuma wala yi guni wannan inuwar kuma la baya isar maka minan lahab daga wannan balbalin wannan wutar ba ta kare ka daga zafin wutar ba ka daina jin zafin wutar ba wato kafiri wannan inuwar ba ta kare shi daga jin zafin wato wannan wuta ba wato inuwa ce ta hayakin wutar jahannama wanda ya rarrabu wato kashi uku kamar irin yadda dai muku bayani kamar irin yadda za ka ga kamar sai ka dawa kamar ko wutar ai sama ta yi shi kenan wato ai tun da ta yi sama zafin kenan a ƙasa kenan babu kenan ko kuma a wani guri ne sama kawai ta yi daga bayan kafiri babu ko daga hagun ɗinsa ko daga damansa babu a a ce a haɗa bihim suradiquha wannan hayakin duk kewaye su zai gaba da baya dama da hagun sama da ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a suratul kafi aya ta 29 kamar kuma yadda har yanzu a wata ayar kuma Allah yake cewa lahum min fawqihim zulal wa min tahtihim zulal koko koko lahum min fawqihim zulal minan nari wa min tahtihim zulal to ka faji fa inwa ce a saman su inwa ce ta wuta a kasan su ma inwa ta wuta kin za gan cewa karka dauka inwa ce wace irin wace muka saba kaman ko inuwar katanga a bari ɗaya take ko inuwar bishiya ka shiga karkai tana sama a'a ma'ana azaba ce kai ita kanta wannan inuwar azaba ce sama azaba ce ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul zumar aya ta 16 kamar kuma yadda Allah ta'ala ce yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wannan rana ta tashin kiyama ita ranar da wuta za ta bice kafirai daga saman su da kuma karkashin kafofin su ba da za a ce wutar azaba ma daga sama za a yi daɗi da da kan kafar ma karkashin kafar ma wutar ce kamar yadda Allah ya ambata a suratul al-kabut ta hamsin da biyar to a tsoratarwa da tsawatarwa ta biyu da ta uku shine la zalilin wala yuguni min al-lahab la zalilin wala yuguni min al-lahab saboda haka wannan kaman wani jirwaye ake musu ko wani gobe ake musu ai saboda sun ji ai mumune ma suna da inuwa ko ai mumune ma suna da inuwa akwai yau mala zilla illa zilluhu mumune za su shiga cikin inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah din ko sai inuwar al'arshi su inuwar muminai ko da yake a aljanna babu zancen rana ai sai ana rana ne ake to amma dai saboda a ji dai cewa akwai daɗi akwai bishiyoyi tunda akwai bishiya ko da ba rana inda ka shiga karkashin biya sai garin kamar ai kashi da inuwa kenan eh to wannan irin inuwar muminai kenan inuwa ce ta sanyi amma su inuwa ta kafirai la yamna'u harra shams wa laysa fihi bardun walaisa fi bardu zilalid duniya ba ba zai kiyaye su daga zafi ba kuma babu irin sanyi irin na inuwa wato ta duniya wala yafidu fi raddi jahannama fi raddi har jahannama anhum ba zai hana su jin zafin wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wata sura a wata aya cikin idza waqat waqi'a fi samumin wa hamim suna cikin zafi suna cikin dimi wa zillin da kuma inuwa mun yi hamumin ta ayaki labarin wala kare ba ta da sanyi ba ta da daɗi inuwa to inna hako da ita wannan wato abu na hudu in ka kara akan wancan guda hudu ko kaga sun zama takwas ko inna ha ita wannan wato ita wannan wuta din tarmi bi shararin tana jifa ne da tartsatsi kaga in ka hura ita wutar ice balanta in ka gwalata ko ka ka har ice da ice sai ga yana tashi to to tarmi tana jifa bi shararin da tartsatsi ka san dai tarzin wuta wace in ka wuda wani dan tarzi ne hakan nan ko ya sauka ba jikin ba za ka ji komai ba amma wannan kalkasar tarzi ne wanda yake da wata irin siffa siffa a girman sa girman tarzatsin kamar irin gingima gingiman gidaje kaman kaman gidan sarki kaman gidan gwamna palace alkasar girma da tsayi ka annahu kuma jumalatu sufa tarmi bishirarin kalkar ka annahu jumalatun a wata a wata kira jin kaman wato raku a dangane da kuma irin launi da kuma saurin tartatsin da yawansa kai ka ce raƙuma ne sufur wato waɗanda suke rawaya ko kuma baƙaƙe an ce shi raƙumi ba za ka samu baƙi siɗik ba dole sai dai ka same shi baki ne amma yana sulkawa da ruwan ɗorawa ɗora ko kuma yalo yalo haka to shi sa aka ce sufur ɗin kana iya cinsa baki kana iya cinsa rawaya kawai kamar yadda za ka dina an jero su suna tafiya da yawa wannan yana bin wannan wannan yana bin ma'ana wannan tarzi ga irin launinsa kuma ga irin yawansa kuma a jere yake ba wai in yayi in wutar in ta ta ta abunan ta dena ba kuma tarzin fa kaman girma da tsawon babban gida palace to kadan an ce girman tarzi kenan to ina kuma ga kuma wutar idan an ce yadda take tarzin yake haka a jere a jere kaman an jero raƙuma yadda suke tafiya da sauri da sauri haka ita ma take to ina kun wanda aka saka a cikinta shi kuma yaya yake ba shakka yana cikin azaba wacce take matsananciya to an ce ma malam farawu ya ce a safar sudul ibn wato bakin raƙumi shi ne ake cewa sufur li'annaha mushrifa bi sufura to sai dai mafi yawan malamai sun ce a ai shi bakin raƙumi bakin ne amma kuma in ka dube sai kuma akwai wani ɗan rawaya-rawaya a gashinsa to duk wannan dai abinda yake nuna mana Allah ta'ala wanda cewa Allah ta'ala masani ne fa kuma shi halici abubuwan nan saboda haka yake yin misali da abin da kai zaka iya ganewa ne wannan abin da ya halitta shi ya halicci raƙumin nan shi ya halicci waɗannan in ma a ƙasar ɗin ne ma to shi ne ni dai ya halicci waɗanda suka gina da kuma abin da aka gina da shi saboda haka abin da za mu gane shi ne wutan nan babba ce kuma ga irin launinta kuma ga irin yawan yadda take saboda haka ne ma Allah ya ce to wailun yake ƙara tsoratarwa azaba ta tabbata lil kazzibina ga masu ƙaryatawa azaba da jin kunya a ranar tashin kiyama ta tabbata ga wanda suke ƙaryatawa da tashin kiyama din nan to sannan kuma sai Allah ta'ala ya ci gaba da yin bayani na wasafawa da tsoratarwa na kuma nau'o'in azaba na ladabtarwa wanda zai yi wa kafirai kuma har yanzu a ranar tashin kiyama na'am هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين to haza yawmul la yantiqun wacce rana dai da aka ce yawmul fasal din nan rana ce wacce la yantiqun ma'ana la ya takallamu na fihi kafurai ba za su yi magana a cikin sa ba ko kuma in sun yi magana ma ba ma ta da amfani san san Eh, saboda me me yasa ba za su iya magana ba ko sun magana mata saboda tsoron abubuwan da suke gani a wannan rana da kuma ɗimauta da firgita wacce take rufe su babu yadda za a yi musu izini su yi wata magana a wannan rana saboda duk wata hujja an riga an kafa musu hujja an yanke musu hujja an aiko musu manzanni Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba ma yin azaba sai mun aiko manzo tukunna to mu- manzanni tukunna to an aiko musu manzanni in muka guda da da al'ummar mu an- al- al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da littafin nan alqur'ani ya bar shi halifofinsa sun dora akan inda ya tsaya sun ɗauki saƙon kacokan sun isar da shi ga waɗanda suke na zamaninsu su kuma suka isarwa na zamaninsu su ma suka isarwa na zamanin har abin yanzu ya zo kanmu har tashin kiyama sau daga babu wani hanzari an yanke wani hanzari ba zancen in dai har mutum ya kasance ya rayu a duniyar nan bai imani da Allah ba ya mutu to shikenan an yanke masa wani hankali an halice shi an ba shi kunne an ba shi ido an ba shi hankali an ba shi abinci isa yana ba a wani abu da da ba a ba shi ba wanda ko zai yi hankali ya yarda da cewa Allah ne ya halice shi kuma ya karbi umarninsa yaki to saboda kaga an yanke mar hujja saboda haka wace magana zai to Eh, za za ka ji suna suna suna suna mace wai ko a kyale su mana wai su dawo duniya din yanzu sun gane sun gane gaskiya yanzu a kyale su su dawo duniya wai za su gyara halinsu su kuma kyautata aiki to to saboda haka Allah ce a a wannan rana ba za a bar su yi magana ba a kowace irin hujja an yanke musu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin sura tauba la ta'taziru ai ba wani hanzari za ku kawo kuma yanzu kada ka farko kun kafirce ba da imani kun bayan imanin ga waɗanda kamar a ce kamar ko suka yi mara da ke sura tauba aya ta 66 kamar irin yadda kuma Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina ya ayyuhal ladzina kafaru ko la ta'turu al-yawm atahari ya ku kafare babu niyya ba a yanzu ba a yanzu duk abin da za ku faɗa inda za ku yi sallah raka'a nawa ku yi haila raka'a nawa duk abin da za ku yi yanzu a banza ne sai kenan gara mutum tun a yanzu wato ya sai san kan da zai yi kar ya kasance a ritsa da shi a wannan hali ya kamata duk mai hankali abin da aka ce wannan wani abu ne mai alkhairi ana samun jin kai ana samun falala ana samun aljanna ana samun yardar Allah mutum ya aikata shi baka san wanne ne Allah zai karba ba daga ciki amma in kace kai ne wai zaka tsaya kana zaba a ni ba zan yi wannan wannan zan yi ko wannan zan yi ko wannan zan yi to wata ran maciyin gobe ba sai ya jefe ka da kwallo Ha? wani mutum yana tafiya akan hanya sai ga wani itace hakan nan ya kallafo mutane ku- kuna suna bigiya suna tuntube sai ita kai ba dai na karye wannan itacen nan mutane ne suna musulmi suna shan wahala da wannan zai yana cutar su ya karye sai Allah ta'ala ya aiko wa annabi sallallahu alaihi ko annabin wannan zamanin wannan mutumin nan Allah ya yi munna da abin da ya yi kuma ya gafarta masa duk zunubansa kuma sannan an yi masa tukunci da aljanna kaga idan ka ce a kai sai a wani abu da ka zaɓar wa kanka shine kake ganin zaka samu yardar Allah wata za ka yi tai sai kai ta yin wato ya zama ko kana yin dama abin yana ko kana ta yin hagu abin da za ka yi ka samu aljannarka yana dama haka za ka yi ta yi kawai ana ta budin-buduma ba ka samu abin da zai kasance ka samu yardar Allah ba ka tsaya kana canke-canke-canke kana ta ruwan ido mutane da dama bayin Allah in ka koma tarihinsu za ka cewa Allah ta'ala ya nuna musu dalilin da yasa suka samu yardarsa ba a abin da kowa yake tsammani za ka samu bane ba a abin da su ma suke tsammani za ka samu bane kamar imamu shafi duk iliminsa duk matsayinsa duk ɗaukakarsa duk hidima da yawa musulunci bai sami yardar Allah ba sai a wani littafi da ya rubuta a wajen ƙarshensa ya yi wani salatin annabi to wannan salatin annabin da ya altamin shi ne ya zama sanadiyar samun jin kansa da yawa irinsu kilaki a bani isra'ila ta zo ta samu kare a baki rijiya yana ta zaga rijiya ta fahimta cewa wannan faruwa ake bukata a fahimtarta da wani ta tuɓe takalminta ta saka gyalanta sai ta zura rijiya sai ta ɗebura sai ta ta bashi yana sa ita ma Allah ya aiko cewa duk ta bargazar da sai na karon shi Allah ya gafarta mata Allah ya yi munna da abin da ta yi kuma Allah ya gafarta mata to to daga lahiran nan karkace zaka saurari wani kawai nafsi nafsi kowa ta su tafi shi kowa ya karki fi goransa kai kaɗe ka zauna a cikin a tsatsan mahaifinka ma tukunu ka zo ka zauna kai kaɗai a mahaifar mahaifiyarka aka haifo ka kai kaɗai ai ko yan tagwaye da za za kun fito da ɗaya da ɗaya kowa rigarsa da mala'ika jibril da ya zo ɗauka rai kai kaɗai ya ɗauki ranka aka tashi kabari aka kai ka kai kaɗai mai tambaya a kabari mun kan da nan kai kaɗai suka zo tambaya a ranar tashin kiyama kai kaɗai za a ce ko ka tafi aljanna ko wuta tsayawa gaban Allah ɗin nan da za ka tsaya dama wuta hagun wuta baya wuta a gaban ka Allah kai kaɗe za ka tsaya kowa zai ga shi kaɗe zai tsaya a gaban Allah to in ya zama cewa waɗannan gurare masu muhimmanci su suka fi muhimmanci a rayuwar kowa kai kaɗe za ka samu kanka sai dai taka tafi sheka to don me za ka tsaya kuma ka saurari wani ai kai kaɗai za ka yi ta fafutuka ka san yadda za ka yi ka tserar da kanka a waɗannan gurare masu wahala saboda kar wani kar kai amfani da fahimtar wani kai amfani da taka fahimtar kausai da imani imani kansa za ka ɗaukar kamar kashi uku misali akwai imani wanda ya zauna a zuciya wanda babu abin da zai raunana irin wannan imani imani wanda ya amfani da zuciya ka san Allah ka fahimce shi babu yadda za a yi ko da tsara ko da suka ko da duka ko da kisa ba za ka bar wannan wato ba za ka bar imani da kai wa Allah nan ba yadda da kai da shi ko da za a ce yanzu kuma ka fahimta darajarsa ba ta kai yadda kai da kai da ta kudurce ba za ka ji cewa kai dai ko a halin ya dai kai dai ka amince da mai wannan suna Allah ar-rahmanu ar-rahim din kai ka yarda da shi to wannan shine imani wanda ba yadda za a yi kiran wato ilauni wanda imani wanda zaka je da shi har har kabari har tashin kiyama to akwai imanin takalidi ka tayi kaga daman da babanka da babarka suna sallah suna azumi kai ma kake yi to wannan iya da hadari in fa ba tsayawa kai ka nemi sanin Allah da hujjoji ba har abin ya zauna ma da kanka a zuciyarka ba wato ya zama ka tashi daga fahimtar da ka gani ta wajen iyayen naka kai ka tsaya kai ma ka nemi sanin allah da kanka sanin tauhidi ko dai kai daidai da iyayen naka ko ka dan gaza su ko ka ma fi su to in ba wannan kai ba to irin wannan ne yasa dandanan da ka ji kasa da ka ji wani mai wa'azi a kan ko a mota ana wuce shi kenan sai ka canza ra'ayinka to a yi daman ba da wata hujja ta san Allah din ba kawai dai ka ka tayi ne kawai ana gani kana gani kawai ana yi ana ta sallah a masallacin mai kake yi imanul muqallid kenan ya kuma wanda wanda zai san Allah da hujjoji cewa to in ba kira mai ci gawai eh ga sama ga ƙasa waye halice su sai ka ji an ce sai sai ka ji a nasi an ce Allah ne to ba shakka wanda yayi wannan tunda muka tayi muke ganin sa wannan muke jin labarin taurarin nan muke yin lawan wata ga bishiyoyi muna yawo ga iska lalle wanda yayi wannan na farko dai yana da hikima yana da ilimi ilimin sa yafi na kowa hikimar sa ta fi ta kowa kuma sai ka karanta sai ka ce ai wanda yayi wannan kuma ya ce shi ya fi cancanta da ka bauta masa kace eh ba shakka to haka yanin ka san Allah da hujja kenan to shi ma wanda ya san Allah ta irin wannan hujja shi ma ba za ka iya samu ka kautar da shi ba dan ka zo da yar wata rubabiyar aqida ko wata raguwar manufa shi da hujja isan Allah din to ya kamata mutane musulmi mu bar imani na takalidi dan in ba a yi sa'a ba zai ga cewa da dama malamai sun ce imanin takalidi mutum zai rayu da wannan imanin kamar yadda ya ga iyayensu rai amma wajen daukar rai idan mai daukar rai ya zo dama nan ga mala'iku suna so nan ga mutane suna cewa ka yi kalmar shahada nan ko nan ga shaidan kuma shi ma ya zo sannan shi ma yana nema shi ma wato ya samu rabansa ya yi kamfen na ƙarshe kasan da daman jam'iyya ce guda biyu hizbullah wa hizbul shaitan da kowa ƙoƙari yake ya samu ƙuri'a shi Allah yana yi shi ma shaitan yana yi kamar yadda Allah ya faɗi wannan ƙuru-ƙuru a sotul mujadala ƙadasa ne to sau da ka hatta sanda za ka mutu ma shaitan bai barka ba nan ana ta kokarin lankala maka la ilaha illallah shi kuma yana ce kada ka faɗa wani lokacin ma za ka ji mamaci wanda zai mutu din ma yana surutai ko yana musu ko ko kuma ce ba zan faɗa ba to kar ka ɗauka kalmar shahada da kake masa ne ice ba zai faɗa ba a'a mumi nan shedan ne yake cewa ga abin da za ka faɗa shi kuma ce ba zan faɗa ba to sai ka ɗauka kai mai cewa la ilaha illa da ka yake nan ko yana yin yaki ne da shaitan to amma wanda zai faɗi ban ba ba zan faɗa wannan ba ko dai ya kasance wanda ya san Allah ne da hujja ko wanda ya san Allah ne wato arifi wanda sanin sa din wato ya dan fara a zuciyarsa amma wanda ya kasance dama kawai gani yayi to shine dandanan sai ya biye wannan shaitan din sai ya ga cewa ya cika ba imani ya kamata mu nemi sanin Allah na hakika na'am wala yuzon lahum ba za a yi musu izini ba fa yi a tazirin ko ai shine har mun kama wa'insu ayoyin ma daban wa'inda suke irin su la ta'zul yawma ko ba za a yi musu izini ba fa yi a tarballatana su kawo hanzarin nasu kaga shi kansa wannan ba kana so ka yi ba da hujja a jama'a babu jaffar kalam shi ma wani ƙara ban haushi ne tsoratarwa da ban haushi
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين to wancan dama akwai wailin wace ban fassara da ko kowace wailin kaga su dai guda tara ne amma kowace akwai dalilin da yasa kuma in kun duba cewa a za ku ga cewa bayan a waɗansu surori Allah yakan jero bayanin azaban ne ga kafirai ko ya jero bayanin ni'ima ga mumunai ba tare da yankewa da waɗansu kalmomi ba amma idan kuka duba a wannan sura sai a faɗi nau'in azaba da nau'in tsorza kuma a cikin wailun yau mai mukaddiri wanda ya zuwa cewa babu shakka ba tabbas duk wanda ya karyata da wannan abin da aka faɗa yanki yankin nan to azaba ta tabbata gare shi in an faɗa maka sirr da yawa ka kasa riƙewa to shi to bari a yanka maka gaba gaba gaba kuma a gaya maka fa in baka yi imani ba fa da wannan ba azaba ta tabbata gare ka kamar yadda aka yi a ar-rahman annamul qur'an sai a gaya maka nau'in ni'ima ce to fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba a sake dauko wata ni'imar ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba an yi muku waccan ni'ima an gaya muku a jere amma dai duk ba ku fahimta kun gaskata Allah kuma kun nemi irin wannan ni'imar ba to to sai aka ko kuma yanki yanki gunduwa gunduwa gunduwa to haka nan ma nan ake an an ce azaban nan an faɗe ta a wayan surori a jimlace a jimlace a jimlace amma kafiran nan ya kasance ba su wa'azutu ba to sau daga yanzu aka zo abin dalla dalla wai ko sa ku riƙewa sa ku jin tsoro saboda salo ne na iya wa'azi a ciza a hura to a yanzu cizawar ake yi cizawa ake yanzu to daga azaba ta tabbata a ranar tashin kiyama ga waɗanda suke ƙaryatawa da abin da aka yi musu wa'azi da shi ko abin da manzanni suka yi musu wa'azi da shi a duniya na azabar Allah kuma cewa wannan fa zai tabbata ne gare in suka ci gaba da kafirta amma in suka tuba shikenan Allah sai ya gafarta musu sana la ce to haza yawmul fasl wannan fa shine ranar rabe ƙarya da gaskiya haza yau yawmul fasl lazi yufasal fihi bainal khala'iq za a rabe a yi hukunci tsakanin halittu ga baki daya mutanensu da aljanunsu hatta da dabbobinsu a wannan rana za a rabe ƙarya da gaskiya a wannan rana ce allah ta'ala ya tara dukkanin kafirai na farko da na ƙarshe fi sa'idin wahid a guri ɗaya kuma sannan sakamakon ma iri ɗaya ne tunda rana ce ta addini ko yau maddi rana ce ta sakamako to so saboda tunda ga kukun taru wanda to fa in kana nufin kai din fakidu kun kuna da wani abu da za ku iya yi in di har za ku iya yi wata dabara wata hira wacce za ku iya kauce wannan azaba to gani ga ku bismillah kaga shi ma wannan wato shi ma wannan wato tsoratarwa ne ba za ku iya ba to ba shakka wannan shine fa karshe korewa fa kenan shine karshen tsoratarwa kenan karshen wulakanci kenan karshen kunyatawa kenan karshen gajiyar cewa kenan karshen ba'a kenan wannan kuma shi ne irin ƙarshe ko kuma irin nau'i na azaba ta arruhi kasan azabar iri ce akwai azaba wai azaba wa ba wai sai wai a kunna ma wuta a sa ma wuta da rika ci falfal a cikinka ba a'a a gaya ma wani abu da zai rika bakanta ma rai azaba ce a tsorata kama ka firgita azaba ce ka rika ta tunani azaba ce ka ribi ka ayi abin da zaka diriri ce azaba ce ka gigi ce azaba ce hankalinka ya gushe saboda wani abu da aka gaya maka azaba ce ba wai azaba wai sai an cake ka da wuka ko sai an kona ka da wuta ko kuma sai an sa ka a ruwan zafi a'a akwai azaba ruhiyya akwai azaba badaniya to irin wannan din ita ce azaba ce fa in kana kun kaidin fakidu idan kun baka da iko kake nan ka shiga cikin ɗimuwa ka yadda an fika ka yadda ka gajiya ka san kai ba komai bane ka yadda ka halaka to ai ba sai lalle an kokona ka ba to wailin yawma izin lil kazibin azaba ta tabbata a ranar alkiyama ga dukkan wanda yake karyatawa da ranar tashin kiyama cewa idan an mutu za a tashi don saboda a wannan ranar ce Allah ta'ala ya bayyana gajiyawarku kuma ya nuna cewa babu sauran wani kwaɗayi kuma na cewa za ku tsira saboda haka waɗannan waɗansu nau'i ne guda uku na tsoratarwa waɗanda Allah ta'ala ya kawo a cikin wannan abin da aka karanta yanzu hada yau yawmul fasal jama'a nakun wal awwalina wayan ka Allah kun kai kai kai dun kai kai kai ki dun awwa ne guda uku na'am in ci gaba innal muttaqina fi zilalin هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين to har yanzu za a ga kaman wannan ai kuma da mumune ake amma har yanzu wato ana yi wa dai kafiran ne gwabe an ce ku bi Allah ku gaskata da ranar tashin alkiyama kun ki an ce in kun yi imani ga irin sakamakon da za a ba to tun da kun kun ki to ga waɗansu sun yi inda kuma mu ga in kun isa ku hana su jin wannan daɗin to shi nan mu gani ba ku isa ba akan idan ku za a ce su su tafi aljanna su tafi gidan rahamar Allah wanda ku aka nema kuki akan kuma idan su ku za a ce ku tafi wuta kaga shi ma wannan wani abu ne na tsoratarwa wani abu ne na kunyatawa wani abu ne na gajiyarwa inal muttaqin hakika waɗanda suka yi imani ah, sun kasance fi zilalin wa uyun eh, su suna cikin inuwa da kuma idan dinnan ruwa ba kaman ku da kuke wacin inuwa ta abin nan ba ta- ta hayaki ba su suna inuwa ta hakika wa uyunin kuma ga ruwa yana gudu iri iri ruwan giya ah, ruwa ta cacce irin wanda aka saba dai ruwa ta cacce da ruwan giya da ruwan ah, zuma da kuma ruwan nono Mm. wafawa ke kuma da 'ya'yan itatuwa min ma yi shahuna irin wanda wato kuke buka- kuke sha'awa irin wanda kake so sai wanda kake so za ka ci sai wanda kake so za ka ci na kulu wa shirabu a ce ku ci ku sha yadda kuka ga dama hani mai daɗi bi ma kun ta'amu saboda abin da kuka san ku an yi muku umarni ku aikata kaza kun aikata to yau ku ci ku sha mai daɗi daga abin da ku saboda abin da kuka aikata ko da ke wannan kulu wace wai ba ana baka umarni ba zaka ce to ai a lahira an ce kuma babu sauran takalifi ai ko to yanzu an canci domin ci sha to ba umarni ake baka ba ba ba umarni bane kar ka dauka wai umarni ai ai ka ci ka sha ku girmama ne a ce mana a sha mana ai ka kai ka ta ci mai daɗi sai wato ai ana na roƙon ka ne ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi ba wai umarni ba ne Eh, inna kazalika to mu wai wai ba wai lallai sai annabi ko sai annabawa ko sai sahabbai ko sai waye ko tabe su ne za mu ce da su din nan su shiga cikin wannan inuwa a cikin wannan idan ruwa da wannan itatuwa masu daɗi na- na- na kayan marmari da sauransu ba ko kuma su za mu sha ku ci ku sha mai daɗi din ba a'a inna kazalika najmu haka nan muke saka duk muhsin ko da shine karshen halitta a duniya inda ya zama muhusini to shi ma haka za a ce da shi yadda aka jiyar da mumunan farko daɗi haka za a jiyar da mumunan ƙarshe daɗi wannan ya isa mumune wato mu yi murna tun da aikin iri ɗaya ne imanin iri ɗaya ne Allah ta'ala kawai shi ne wanda kuma ya san yadda zai yi har ma idan ya kasance kana ganin aikin naka bai kai ya nasu ba kana roƙon Allah ya riskar da kai da su a falalarsa saboda akwai anas ibn malik lokacin da aka wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullahi ina gani ko na samu aljannan ma dai ba zai kasance mu samu irin taka ba kai kai kana taka irin ta annabawa mu muna irin ta mu ta dai mu ne talakawa sai manzo Allah ce ai almar'u ma aman ahabba eh ai mutum yana tare da wanda yake so Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa ba mu taba yin munna ba tunda muka musulunta kaman wannan ranar da muka ji ashe za mu zauna da duk wanda muke so yace to ni kuma ina son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar ka saboda ka ina so in zauna da su ko da yake ban kai matsayin su a falala da aiki ba to haka nan yake wailin yawma idin wato azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzimi ga wanda suke karyatawa da cewa za a irin wannan sakamakon ga mumunai na'am kullu ta mutu كلوا na'am كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين na'am to a wancan dai dama in lam takin fi zalalin wa dama ci ci gaba ne dama kamar yadda Allah ta'ala dama yake cewa kum mu'azwajun fi zalalin alal alaki mattaqi'un eh mumunai almuttaqin za su kan da su da matansu a cikin inuwoyi al'ara'i suna kan garaje muttaqi'un suna kishin gida ko kujeru wani abu ne na alfarma na zama kulu washrabu sai a ce da su ko to mun mun an fassara wannan ko ma'ana dai duk wanda dai ya kyautata aiki Allah ba zai sanar da aikin sa ba kamar yadda Allah yake cewa inna la nabiyyu ajra man ahsana amala a suratul kafir aya ta 30 to sai kuma wannan da Allah ta'ala yake cewa kulu wa tamata'u shi ma ba na ga muku ba wai umarni na takalifi ba eh umarni na girmama ikram ku ci ku ji daɗi ko kuma su kafirai ake ake ke ga wannan asubullah kafirai ne ake ce da su shi kenan kamar yadda aka ce da kafir da da mumune kulu wa sharabu hani'an ku ci ku sha mai daɗi wannan a lahira to sai aka ce kuma da kafirai su kuma kulu ku ci wata mata'u ku ji daɗin kalilan amma jin daɗin ai dan kaɗan ne saboda mai saboda innakum mujrimun ku mujrimin kenan wato duk wani mujrimi ba wai sai kafiri na farko ba ko irin su namarudu ko irin su karuna ko fir'auna ko abu lahab duk mujirmi duk jin daɗin da zai yi a duniya jin daɗi ne kaɗan amma kuma ga sakamako wanda Allah zai masa a lahira na azaba kamar yadda ya faɗa a wata sura cewa numati'ukum qalilan za mu ɗan jiyar da su daɗi kaɗan su mu ila azabin galil sannan kuma bukatar da su zuwa azaba mai kauri kamar yadda Allah ya bayyana a suratul luqman to saboda kaga cewar jin daɗin nan za a yi shi amma jin daɗin banza ne tun da ƙarshen sa a shiga cikin wutar jahannama ne jin daɗi wanda yake mai yawa da wamamme shine jin daɗin mumini almuttaki mai tsoron Allah wanda zai Allah zai masa sakamako da shi a ranar wato kiyama a ranar lahira to wani nau'in kuma na tara wanda yake shi na tsoratarwa da kafiri wanda gaba kuma aka ambaci nau'i na kuma wanda shi na ƙarshe dama na tsoratarwa da azabantarwa a cikin wannan sura shine inda Allah ya ce da su wa idan qila hum rak'u la yarka'u idan aka ce da su su yi sallah ba za su yi ba to an ce wannan aya ta sauka akwai waɗansu mutanen saƙif suka shiga addinin musulunci amma suka ce to sharaɗi ba za mu yi sallah ba ba ba za mu yi sallah ba za mu yi zakka ba to to ta ce wa iza qila hum kurka la ya la yarka'u ay wa iza umiru bi salati la yasallu idan aka ce su yi sallah ba za su yi sallah ba fa hum mustakbiruna an ta'ati Allah ta'ala wato da girman kai da bugaburan yi wa Allah biyayya haza zammun ala tarkil kufi wa tawadu saboda haka wannan ana zargin su ne saboda sun ki su kaskantar da kai ga Allah suna ga wato sun yi girman kai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku roƙe ni zan amsa muku inna ladzi yastaki bin an ibadati amma wanda suka girman kai ga barin ibada ta sai da kullu jahannama dakhirin ashe idan ma kace kai ba za ka roƙi ka rusuna masa ka roƙe shi to tun da ku kaki ka roƙe shi a duniya bukatar ka ko da neman aure ne ko da menene tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roƙi Allah ko da gishiri ne ko da dabaibayi ne kai sai ka ki to za ka shiga cikin wutar jahannama dakhil a kaskancan da ka ki sadaka idan aka ce da su su yi sallah ba za su yi ba sau da haka kenan idan aka ce su karba abin da Allah ya wato ya aiko ba za su karba ba to to sau da haka ne wannan sura sau da haka azaba ta tabbata ga duk wanda yake karetawa da umarni wato da umarnin Allah an kare janta ko ba akwai saura ko to bismillah فبأي حديث بعده يؤمنون to ita shine sai Allah ya cika wannan sura da mamaki yanzu idan ba yanzu duk waɗannan maganganu waɗanda Allah ya yi a cikin alkur'ani duk wannan bayanai da aka aiko manzanni suka yi to yanzu idan ba su imani da wannan mutuwar da wacce maganar kuma za su imani to in dai har aka ce mutum wai bai imani da maganar Allah ba to da maganar wa zai imani to wannan kaga abun mamaki in dai kace baka yarda da da maganar Allah to kuma to da maganar wa in ba su imani da wannan Qur'ani ba da abin da ke cikin sa na dalilai na samuwar Allah Allah yana nan da dalilai na gaskata annabin sallallahu to da wannan kuma wanne zance ne kuma za a yi musu gaskata kenan babu sau da aka kai mu idan ka karanta wannan sura ka zo ka kwakwale to sai ka ce amantu billahi wa wa wa amantu billahi wa bima anzala na yi imani da Allah da abin da ya saukar kamar idan ka zo karshen suratul kiyama ka ce bala innahu ala kulli shay'in qadir kamar idan ka zo karshen watini ya ce bala wannan arzala zalika bin shahidi ko in ka zo karshen tabara ka ce Allahu rabbul alamin faman ya'tikum bima'in ma'i wa zai kawo muku ruwa mai gudu sai ka ce Allahu rabbul alamin to haka ake faɗa Allah ne sai mu karanta takardu kawai ko
tare da fatan malam ya tashi lafiya ya kuma takarda ne saka masa da alherin sa bayan haka ni da rubuta wannan takarda ta wasu domin wata tambaya aljanu ne suke damar da sihirce kala-kala kuma an yi karatu sun yi magana an yi karatu ba su yi magana ba shi ne nake tambaya kan haka da kuma abin da masu irin wannan larura za su rinka yi su fitar duk ƙarfin alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wuta lafiya daga cikin masoyan
na'am to idan ya kasance da farko dai abin da za a abin tunda an tabbatar wannan larura ce ta aljanu to a tabbatar da cewa maganin da za a yi a game da su lalle wanda ya kasance na hakika ne ina nufin wato ruqiyya ce wacce take shar'iyya wacce annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yakan yi wa masu irin wannan larura sannan kuma wanda zai yin ya kasance lallai ya cancanta yi sannan bayan wannan kuma har yanzu akwai imani akwai yadda to idan ya kasance waɗannan abubuwa suka haɗu wanda wannan rukiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam shar'iyya ita ce wato akwai ta'awizi akwai fatiha akwai alif lam mim zuwa muflihuna akwai tunda ya ce ana ji akwai sammu a cikin maganar nan to kai kenan akwai wata ba ma tatul shayin ala mulki suleiman ayoyin nan guda biyu da suke so su suratul baqara akwai wa ilahukum ilahun wahid su ma ayoyi ne guda biyu zuwa ya aqiluna sannan akwai ayatul kursiyyu sananniya ce akwai amr rasulu sananniya ce akwai shahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim zuwa hisab su ma ayoyi ne guda biyu a gurin sannan kuma akwai inna rabbakum la allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala arsh bayan wannan tunda sammu ne sai a koma ga wa awhayna ila musa an alqi asak fa idha yatalqa ma yakun fa qala haqu wa talaba kanu amalun fa qulibu hunalika wa qalbu sajid wa ulqiya sar sajidi qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun su kuma wannan ayoyi suna cikin suratul arafi sannan sai قال موسى ما جئتم به سحر ان الله سيبدل لا لا يسلع ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون سوره يونس انما سنه كيد سحر ولا يفلح سحر حيث اتى da kuma a suratul taha sannan akwai karshen suratul mu'minun afasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum inna la la turja'un fa ta'alla al malikul haq la ilaha illa huwa zuwa da karshen sura sannan sai wasafati saffa ita ma sananniya ce ayu tara na farko ko goma ko izuwa saƙi ko izuwa lazim sannan akwai wayo sarafana ilaika na fara min jinni yastami'una alquran falamma halalu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumin munzirin har zuwa mumini ko kuma mubin dalalin mubin a cikin suratul ahqafi sai ya ma'ashar jinni wal insi zuwa tantasira an san waɗannan ayoyi a cikin ar-rahman sannan sai lawanzan na ayoyi hudu na ƙarshen sotu da hashir sai ƙuluhiya ayoyi tara na farko sai ƙulhula sai falaki sai nasi su ne ayoyi guda ashirin waɗanda in sanmu ne amma a lura ayoyin da suke na sanmun nan a riƙa maimaita su idan an zo ayoyin sanmu kamar kula uzu bidar falaki ana so a riƙa maimaita musamman wa mu shirin naffa sati fil ukad kana iya maimaita kamar sau goma sau goma sha ɗaya kamar kuma irin su wa ulkiya sahatar sajidin kana iya maimaitawa sau talatin to duk waɗannan insha Allah in aka bi wannan ko dai ya kasance tini aljanin ya gudu ko kuma ya kasance ya yi magana a jiya ya aka yi shin a turo shi aka yi aljanin ko don kansa ya zo sai a jima shin wane ne ma ya yi wannan sammu saboda haka sai a yi magana da shi a fahimta cewa musulmi ne kafiri ne a fitar da shi amma idan ya kasance an yi an yi din ya maganar bai maganar ba amma kuma an tabbatar akwai to shi kenan sai a sake maimaitawa zama ɗaya ne zama biyu har dai zama uku a maimaita in har dai kasance wannan bai yi ba to akwai sai a kai ga mataki na uku mataki na uku akwai waɗansu ayoyi na azabtarwa akwai ayoyi bayan ayoyin azabtarwa akwai ayoyi kuma na akwai yasin akwai ayatul shifa akwai rukiyyar nan wacce na karanta sai a rubuta ko kuma sai a a rika rubuta ko a rika tofawa mutum yana sha yana wanka kuma akwai kasar da nau'in surori wanda muke guda biyu suna nan da wannan su za a yi za a yi sati guda sati guda yana yi insha Allah idan aka zo ko dai a samu ya gudu aljanna ya bar ladansa ko kuma ka- kana karantawa ya magana a kudu shi amma in duk da haka aka samu an samu wannan taurin kan to ana iya tafiya matakai na hudu amma duk sanda aka samu wannan cijewar sai a koma ga waɗansu na duba kuma har yanzu bayan waɗannan abubuwa na musulunci akwai addu'o'i da ake karanta safa da yamma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar akwai kuma har yanzu kiyayewa da dokokin musulunci sai yin komai in za ka yi kayi kayi kayi bismillah shiga ban daki da addu'a shiga ban daki din ku ba da sallah a lokacin ta inda iko a jam'i Ah, mutum ya rika kokari da daddare sallah ko da raka a bishe ko raka a hudu ya rika yi to idan mutum ya ci gaba da haka ya ci gaba da haka, da kuma ne sata duk wani guri da ake wata sharholiya ko wata bidiya duk ya rabu da wa'annan gurare to insha Allah za ka cewa ah, kafin sati din aljanin ya gudu ko da an yi karatu sai ga cewa wato an fitar da shi kuma kar a manta fa in an ce sanmu ne to korar aljani ba ita ce kuma samun lafiya ba kuma wannan sanmu sai an karya shi a gane da wannan akwai hanyoyi na karya sanmu da yawan gaske waɗanda dai aka samu a hadisin manzo karya sanmu da yawan gaske waɗanda dai aka samu a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu kasir din ya faɗa a tafsirinsa shine na ganyen magariya guda bakwai samu ganyen magarya guda bakwai a karanta ayoyin nan na karya samu waɗanda an faɗa a cikin ruwa kuma an zuba wannan ganyen magarya a ciki a karanta kowanne guda ɗaya ba- bakwai bakwai bakwai bakwai wannan wa'awa na ila musa ɗin da kuma ana iya haɗa idan ana ji akwai magana aure da wata ba'ucin da kuma ƙala musa da inna ma sana'u wa daman duk mun faɗe su yanzu sannan kuma sai a ƙara da a fahasiftumu kuma can a hada da ulhuwallah da falaki da nasi to waɗannan su kuma su ne za a tofa bakwai bakwai ana sha ana wanka kullum sau ɗaya kwana bakwai to sannan samun zai kare mewa kuma mutum har ya kai ga yana so ya san samun nan kowaye masa ko a ina yake akwai wata sallah wacce shi sai sayyidina ali wato aka rawaito daga wajensa a raka'a shida a raka da farko fatiha da wa shamsi ta biyu fatiha da wallaili ta uku fatiha da wata ta hudu fatiha da alam nashra ta biyar fatiha da wata ta shida fatiha da inna anzalnahu ko kowace kuma bak- bakwai bakwai sannan ka gode wa Allah kai salatin annabi ka nemi Allah ta'ala ya ya nuna maka yadda sanmun nan yake sai Allah ya turo wanda zai yi maka bayani dalla dalla ga yadda aka yi ga yadda aka samu ma ga a inda aka binne shi ko kuma ci aka yi ko an sa a wani guri ne shikenan sai ka je sai ka ɗauko shi in ka ɗauko shi sai karanta waɗannan ayoyin nan na kare sammu kana yayyafawa ya kare kenan ko kuma a ƙone to wannan shine daidai bayani nake jin je cikakke a game da zancen sammu to da ai kuma an ce lokaci ya eh السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبكينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم